الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na takwas ga watan jumadal ula hijirar annabi muhammad tara to tara ga watan jumadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina dubu da da hudu arba'in bakwai wadda ta yi daidai da talatin da ɗaya ga watan goma miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Jami'u Tirmidhi na babban malami Abu Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha biyar a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata manyi karatu a darasi wa babi na 49 babu ma ja annal ma'a la yunajjisuhu shay'un wato babin da yake magana akan shi ruwa babu wani abu da yake yin tasiri akan sai ya gurbata shi ya mai da shi najasa to mun ji mai ake nufi da wannan babi inda abu isa tirmidhi ya kawo mana hadithin abu sa'idin al-khudri radiyallahu an game da hadithin bi'iri buda'a wato wata rijiya ce wadda yulka fi halhiyar waluhumul kilab wannatin duk da irin wannan datti da yake shiga cikin wannan rijiya da kazanta amma da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tambaya game da ruwanta hukuncinsa sai ya ce ruwanta mai tsarki ne innal ma'a tahurul la yunajjisuhu shay' to dukkan abin da muka karanta kusan a cikin wannan babi yana komawa ne zuwa ga abubuwa kamar haka na farko mun fahimci cewa idan ruwa ya kai wani mikidari a yawa to ba kowace irin najasa ce take iya yin tasiri ta cire masa hukuncin tsarki ba musamman in ya zamanto najasar ya kaɗan ce shi kuma ruwan da yawa ta yanda abin da ya shiga na najasar bai canza wa ruwa ɗanɗano ba bai canza masa sansanansa ba bai canza masa launi ba to wannan abin da ya shiga cikin ruwan ko da najasa ne ba zai iya mai da ruwan ya zama najasa ba wannan shine kusan abin da an ka tattara abin da muka tattauna a babin abin da yake fa'idantar da mu kenan babi na hamsin shi ma ya ce babun minhu akhar shi ma dai yana da alaka da babu annal ma'a la yunajjisu shay sai babi na hamsin da ɗaya ma ja a fi karahiyatil bauli fil ma'in rakid wato hana yin bawali a cikin ruwa wanda yake a tsaye guri guda baya gudana idan ruwa kaman wato rafi ne babba ko kogi wanda ba a tsaye yake ba yana tafiya babu laifi dan mutum yayi bawali a cikin sa amma inda aka hana yin bawali ba wai dan yin bawalin zai warware wa wannan ruwan kogin ko ruwan tafkin tsarki ba domin dukkan bawalin da za a yi ba zai kai yawan ruwan ba amma dai karhanci ne na nuna cewa akwai rashin tsafta da rashin wato kula da kiwon lafiya a ce ruwa a tare yake guri guda sannan ka zo ka yi bawali wani shi ma ya zo ya yi bawali duk da cewa ruwan wannan bawalin ba zai mai da shi najisa ba amma akwai nau'i na kazanta ko kuma nau'i na haifar da kwayoyin cututtuka a cikin ruwan tun da ruwan a tsaye yake guri guda ina fata an gane amma mun karanta hadithin abi huraira radiyallahu anhu sannan mun karanta babi na 52 ma ja fi ma'il bahar annahu tahur wato babin da yake bayani akan shi fa ruwan teku ruwa ne wanda yake mai tsarki shi ma mun karanta hadisin abi huraira inda abdullahi almuduliji ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace su mutane ne waɗanda suke sana'a ta su in za su hau manya-manyan tekuna to sukan dan ɗebi ruwa wanda za su sha su bukatar yau da kullun da shi saboda shi ruwan tekun ba ruwa bane da za a iya sha saboda yanayin gishirinsa da sauransu to wani lokaci sai kuma ibada ta kama su gashi ruwan da ke tattare da su kawai ruwa ne na amfani na sha za su iya amfani da ruwan tekun nan duk da gashi yana da zartsi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa huwa dahuru ma'uhu alhillu maitatuhu wannan sai yake nuna ruwan didda ba wani abu bane ajnabi ya shiga cikin sa ma'ana ba wani bakon abu bane aka zuba a cikin ruwan a'a ruwan ne bisa ɗabi'arsa da halayyarsa ya zama yana da zartsi ko yana da gishir-gishir ko kanwa-kanwa ko kuma ya zamto ruwan yana da wata kala-kala a cikinsa ko yana da wani sansano wanda ba wani abu bane ya shiga cikinsa yanayin gurin da ruwan yake ne tasiri a kansa wannan baya warwarewa ruwa tsarki na fata an gane wani ruwan za a gan shi ya yi wata kalar kuma ba wani abu bane ya shiga yanayin halayya kasar ruwan ce haka ko kasar gurin ce haka wannan baya sa ruwa ya zama ba shi da tsarki za a iya amfani da shi duk da cewa kalarsa ta canza haka wani ruwan za ka ji in ka ɗanɗana shi sai ka ji ɗanɗanansa ya canza ba irin ɗanɗanan da aka san ruwa yana da shi ba tun da shi ruwa kamar kana iya cewa ba shi da ɗanɗano kuma ba shi da kala to wani ruwan sai ga yayi kala wani ruwan sai ga yayi ɗanɗano kuma ba wani abu bane ya shiga cikinsa yanayin ruwan ne haka to wannan shi ma baya cutar da ruwa sannan mun karanta babi na hamsin da uku babin da yake magana akan tsanan tsanani game da bawali wato lalle mutum ya dinga hattara da taka tsantsan da abin da ya shafi bawali kada ya dinga bari bawali yana taba shi da gangan sannan koda bisa darura bawali ya taba shi to lalle ya dinga gaggawa da kokarin tsaftace jikinsa ko tufafinsa shi ma mun karanta hadithin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shige wasu kaburbura guda biyu yace kuma azaba ake musu kuma azabar ta samu asali ne daga wasu laifuffuka guda biyu daya la yastatiru min bauli daya yamshi bin namima wannan ya nuna cewa waɗannan laifuffuka suna sabbaba wa mutum azaba a cikin kabari rashin suturcewa daga fitsari ko rashin tsaftata da tsarkaka daga daga bawali wannan yakan jawo mutum azaba a kabarinsa haka yawo da annamimanci hada mutane rigima daukar maganar wannan ka kai wancan da niyyar bata tsakani wannan ita ma wato laifi ne da ke jawo mutum azaba a cikin kabarinsa mun karanta kusan babi na karshe a darasin da ya gabata ma ja a fi nadhi baulil gulami qabla an yata'am a wannan babi mun karanta hadithin wato ummi qais binti mihsan al-asadiyya yar uwar Ukasha ibn Mihsan ita ce ta zo da ɗanta ƙarami bai fara cin abinci ba wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke shi kuma sai wannan yaro ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam fitsari a tufafinsa annabi ya yayyafa ruwa bai wanke ba wanda a ƙarƙashin wannan mun fahimci irin tausayi da rahama da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake son ƙananan yara kuma yana ɗaukan su yana sumbantar su yana yi musu makawiya ya ɗora su akan kafaɗa kamar yadda aka samu a hadisai da dama jikokinsa alhassan da hussein duk suna yi masa yana musu haka sannan wannan hadisin ya nuna cewa idan yaro bai fara cin abinci ba namiji ya yi wa mutum bawali to ba sai ya wanke ban ya yayyafa ruwa ya wadatar amma idan mace ce sai an wanke amma in sun fara cin abinci to hukuncinsu yakan zama iri ɗaya da namiji da mace in sun fara cin abinci to hukuncin bawalinsu na jasa ne in suka yi sai an wanke na fata an gane duk da malamai sun yi ƙoƙarin fitar da wata hikima amma abinda muke cewa shi kowane hukunci na shari'a akwai hikima sai dai ba kowane wuri ba ne shari'a take bayanin hikimar da ta sa aka ce ayi kaza ko hikimar da ta sa aka ce kar ayi kaza amma ko ka gane dalilin da yasa aka ce kayi ko baka gane ba ko ka gane dalilin da yasa aka ce bari ko baka gane ba akwai hikima shi kansa bin Allah ayi ko bari din shi ma hikima ce ina fata an gane to da haka za mu tashi babi na hamsin da biyar ƙalal mu'allif rahimahullahu ta'ala babu ma ja'a fi bauli ma yi ukalu lahmo babin da zai yi bayani akan menene hukuncin fitsarin dabbar da ake cin namanta قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد وقتادة وثابت عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من أرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم في الهرة قال أنس فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا وربما قال حماد يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس وهو قول أكثر أهل العلم قالوا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سلمان التيمي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال انما سمل النبي صلى الله عليه وسلم اعينهم لانهم سملوا اعين الرعاة قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ أن يزيد بن زريع وهو معنى قوله والجروح قصاص وقد روي عن محمد بن سيرين قال إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الهدود أبو عيسى الترمذي كتوى Alhassan ibn Muhammad Za'farani ya zantar da su wannan hadithi shi kuma yace Affan ibn Muslim ya zantar da su wannan hadithi shi kuma Hammad ibn Salama ya zantar da su hadithin Humaidu da Thabit da Qatada sun zantar da ainihin Hammad ibn Salama wannan hadithin daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas dan Malik yake cewa anna nasan min Uraina wasu mutane ‘yan ƙabilar Uraina a wata ruwayar wa Ukulin, wato ƙabilar Uraina da Ukul, ƙadimul Madina su ne suka zo garin Madina, fajita wauha sai suka ƙyamaci zama a garin Madina saboda yanayin garin Madinan bai karɓi jikinsu ba. Na fata an gane, kamar yadda mutum ya je guri yanayin bai karɓi jikinsa ba, ƙila yanayin ƙasarsu ko garin da yake zafi wato bai da yawa to in je wani gari da temperature din ko ta yi high da yawa sai mutum kaga yanayin jikinsa ya rikice wani kuma bai saba da wani sanyin ba sanyin da ya saba da shi je wani gurin inda su suna kankara da irin dusar kankaran nan sai kuma kaga yanayin mutum ya dan samu abin nan to wayannan mutane da suka zo sai yanayin Madina bai karbe su ba da haka sai suka yi ta dan rashin lafiya haka فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة to sun yi ta fama da wato larura wanda cikin su ya dinga kumbura an gane ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da su wajen da ake kula da raƙuman zakka wa qala sai yace in kun je ishrabu min albaniha wa alwan wa abwaliha ku dinga shan nonan raƙumi da kuma fitsarin rakumi faƙatalo ra'iya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka je suna shan nonon da fitsarin sai suka warke da suka samu sauƙi faƙatalo ra'iya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka kashe makiyayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wastaqul ibla suka kuma kore raƙuman suka tafi da su wartaddu anil islam suka ce sun ma fasa musulunci suka yi ridda fautiya bihimun nabi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutanen nan fa ga abin da suka yi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika a je a kamo su a zo da su can fautiya bihimun nabi sallallahu alaihi wasallam sai ga su an kawo su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faƙaƙa aidiyahum wa arjulahum manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sa a yanke hannayensu da ƙafafuwansu min khilafin saɓani a yanke hannun dama da ƙafar hagu ko a yanke hannun hagu da ƙafar dama shine min khilafin wasa mara a yunahum annabi sallallahu Alaihi wasallam ya sa aka tsitsire idanunsu samara suka ce shine da samala da samara shine a samu mishi na ƙarfe a sa shi a wuta ya tafasa sai a yi wa mutum kwalli da shi an gane ko to wannan shi ne samala da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi musu irin wannan wa alqahum fil harra annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka jefar da su kan alharra harra a wato hijaratun tarkabu hasud wato duwatsu ne irin manyan nan masu duhu masu baki irin yanayin duwatsun madina da aka annabi ya sa aka watsa su aka watsar da su akan wannan duwatsu قال أنس أنس yake cewa fa kuntu ara ahadahum yakuddu al-ardha bi fi yace Anas yace ina ganin na tuna lokacin da nake ganin ɗaya daga cikin su yana wato kartar ƙasa da bakin sa hatta ma tu haka suka yi tai har suka mutu wa rubbama qala Hammad Hammad wani lokaci a ruwaya sai yake cewa yakdumu al-ardha bi fi za ga mutum yana cizon ƙasa yana kartar ƙasa da bakin sa hatta matu haka duk aka kyale su cikin rana tana dukan su suka mutu qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne wanda yake hasanun sahihun wa qad ruwiya min ghairi wajhin an ruwaito shi ta wata fuskar banda wannan an Anas daga Anas wa huwa qawlu akthari ahli ilmi wannan shine ra'ayi ko kaulin mafi yawan malamai ba abota ilimi qalu suka ce la ba'sa bi bauli ma yu'kalu lahamuhu babu laifi da yin amfani da fitsarin dabbar da ake cin namanta wannan kamar shine fiqhun da yasa imam abu isa tirmidhi ya kawo hadisin yana wato ba kissar yake so ka dauka ba hukuncin bawalin raƙumi shi ake so ka kalla na fata an gane shi yasa sai abu isa tirmidhi yake cewa mafi yawan malamai ma abota ilimi sun tafi akan la ba'sa babu laifi bi bauli ma yi ukalu lahamuhu da bawalin abin da ake cin ainihin wato namansa wannan shine kaulin imam malik imam ahmad imam da kuma ta'ifa min salaf akwai da yawa daga cikin magabata sun tafi akan wannan ra'ayin cewa na wato fitsarin dabbar da ake cin namanta ba najasa bane kuma shafi'iyya ibnu khuzaima ibnu al-munzir ibnu hibban dukkan waɗannan sun tafi akan cewa bawalin raƙumi ba najasa bane to kafin mu ci gaba da tattaunawa mu koma mu kalli hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan hadisi a yayi umarni da a sha nonar raƙumi da fitsarin raƙumi na fata an gane wato su wayannan mutane sun zo sun musulunta yan kabilar Uraina ko da suka zo garin madina kamar yadda muka karanta yanayin sai bai karbe su ba sai yanayin jikinsu ya canza cikinsu ya dinga kumbura da aka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a je a dinga ba su nonar raƙumi tare da a dinga gauraya shi da fitsarin raƙumi suna sha kuma cikin yardar Allah suna yin wannan kawai sai jikin cikin su ya sabe sai suka samu sauki da suka samu sauki kuma sai kuma suka yi butulci suka yi kafurci suka yi hiraba domin inna ma jaza'ul ladina wato abin nan yuharibuna yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard dama jaza'in wanda ya hiraba kenan da aka wayannan mutane hiraba suka yi na farko sun yi ridda sun bar addini na biyu sun yi kisan kai kuma kisan kan an ce me yasa annabi ya musu abin nan wato yasa aka yayyanke gabobinsu sannan aka tsire idanunsu ko aka yi musu aka sa musu mushi na na wuta aka ce irin abin da suka yi wa wannan makiyayin kenan ru'a in ka ɗauki ru'a jam'i ne na ra'i ba mutum ɗaya suka yi wa haka ba wata ruwayar an ce mutum ɗaya ne makiyayin mai kula da raƙuman da haka a wata ruwaya an ce da suka gudu da raƙuman sai ya bi su da ya bi su kuma sai ke neman ya faɗa da su don ya karɓo raƙuman to shi ne suka yi masa wannan ta'addancin suka kama shi suka kashe shi kuma suka yi wannan gunduwa gunduwan suka yanke hannu da kaza kuma suka yi masa abin nan a ido to shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da labari ya iso gare shi ya ce aje a kamo su ana bin su can wajen rana ta daga sai ga su an kamo su annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi musu irin abin da suka yi wannan ra'ayi din shi yasa malamai suka ce to ai an hana yin musula ko a gurin yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi wa mutum gunduwa gunduwa to kuma gashi a wannan hadisin annabi ya sa an yanke hannayensu da abin nan min khilafin wasu malaman suka ce eh wannan abin ya faru ne kafin a saukar da ayar kisasi wasu kuma malaman suka ce a'a ai irin abin da suka yi ne Allah ta'ala ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs wal aina بالعين والأنفف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص na fata an gane da aka abinda suka yi ne sai aka mu'amalance su da irinsa irin yanayin kisan da suka yi irinsa aka yi musu da aka anan babu bai ci karo da wancan an hana yi wa mutum musula ba musula suka yi wa wancan na fata an gane abu na farko kenan abu na biyu yanayin fitsarin raƙumi ɗin da aka sha malamai sun tattauna game da fitsarin raƙumi sun ce yana da tasiri sosai kamar yadda wata jami'a ta aljazira bil sudan a wani faculty da suke gwaje-gwajen abubuwa irin wannan ta hannun wani profesa da ake kira ahmad abdullah muhammadani wato ya gudanar da wani bincike akan mutane guda 25 tsawon kwana 15 ana ba su irin waɗannan wanda suke fama da irin wannan cutar kumburin ciki din nan an gane ko aka dinga ba su fitsarin rakumi kullun za su sha wani adadi kullun za su ɗan zuƙi ko su ɗan kurɓe wani adadi tsawon kwana 15 an ga tasirin wato wannan magani da aka ba su shi sa suka ce shi bawalin raƙumi yana da tasiri wajen lafiyar hanta yana taimakawa hanta wato wajen lafiyarta sannan sun ce yana maganin cutar olsa an gane ko yana maganin kuma kumburin ciki din suka ce kuma yana rage kamuwa da kansa na fata an gane to wannan kaga duk ba za ka yi mamaki da dukkan wani fikihu da kuma bincike da aka fitar a karkashin haka ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ce ai abu kaza ba a likitance kuma a samu akasi ina fata an gane da haka suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da yace a sha nonon raƙumi da suka tafi ɗakin bincike wajen menene tattare da nonon raƙumi sun fuffutar da ainihin wato abubuwa da yawa da yake taimakawa wajen wasu larurori da suke damun mutane sannan kamar yadda na faɗa abu na uku shine imamu tirmidhi ya kawo shi nan ba kissar ya kalla ba da abin da ya faru a kissar game da bawalin rakumi din sai yayi wa babin take babin da ya zo na menene hukunci game da fitsarin dabbar da ake cin namanta to shi sa wasu malaman sun tafi akan cewa duk dabbar da ake cin namanta to bawalinta ba najasa bane wannan shine ra'ayin malaman da muka faɗa imam ahmad imam malik imam ahmad ibn khuzaima shafi'iyya ibn al-munzir ibn hibban wannan duk sun tafi akan haka wasu malaman kuma suka ce a'a sun yadda amma iya bawali bawalin raƙumi iya nan ne shine nasiye magana akai da haka ba wai duk abin da ake cin naman sa bawalin sa ya zama ainihin wato ba najasa ba suka ce a shi dai raƙumin da aka keɓance shi to shine bawalin sa ya zama ba najasa ba banda ragowar wasu kuma malaman suka ce har shi kansa raƙumin bawalinsa na jasa ne wannan shine ra'ayin imamu shafi'i da kuma aljumhur jumhur mafi yawan malamai sun tafi akan cewa bawalin raƙumi da turosan raƙumi wato dukkaninsa wato duk abin da ake cin namansa duk dabbar da ake cin namanta suka ce da bawalinta da turosanta na jasa ne wannan shine ra'ayin shafi'iyya da jumhur na malamai na fata gane amma kaulin da malamai suka fi tafiya a kai shine kaulin malaman da suke ganin cewa bawalin a dabbar da ake cin namanta ba na jasa bane wannan shine ra'ayin imam malik da sauran malaman da muka ji an ambata duk wannan shine ra'ayinsu kuma daga cikin hujjojinsu akwai wannan hadisin suka ce ya za a sha abin da yake najasa ne amma suka ci gaba da tattauna aka su wayancan malaman da suka ce najasa ne suka ce to ai an sha ne a babun magani larura ce sai su kuma su imam malik da ire-iren su sai suka ce a to ai koda larura ce ai Allah bai sanya waraka cikin abin da ya haramta ba an gane ko da haka tunda Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ce a sha to ya nuna cewa koda da niyyar magani ne to ba na jasa bane domin Allah bai sanya waraka ko ainihin magani cikin abin da aka haramta ko cikin najasa ba an fahimta ko to wannan shine da da aka shi Imam Tirmidhi shi ma ya tafi akan cewa bawalin raƙumi ba najasa bane ba iya raƙumi ba duk dabbar da ake cin namanta kamar tinkiya kamar akuya da ire-iren waɗannan duk dabbar da ake cin namanta to bawalinta ba najasa bane shi yasa shi kansa Abu Isa Tirmidhi ya kawo maka wannan hadisin a cikin wannan babi na fata an gane yace haddathana al-Fadl ibn Sa'al Imam At-Tirmidhi yake cewa al-Fadl ibn Sa'ar al-A'raj al-Baghdadi ya zantar da su hadisi shi kuma yace Yahya ibn Ghailan ya zantar da su hadisi shi kuma yace Yazid ibn Zurai' ya zantar da su hadithi Sulaiman At-Taimi ya zantar da Yazid ibn Zura'in ya zantar da su wannan hadithi daga Anas dan Malik radiyallahu an qala yace inna ma samala an-nabi sallallahu alaihi wasallam a ayunahum abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka tsere idanunsu ko kuma aka yi musu mishi wato aka samu aka yi musu tozali da mishi na wanda aka ainihin wato kona shi a wuta yayi zafi ko ya tafasa abin da yasa annabi yasa aka yi musu haka idanun su wayannan mutane li'annahum samalu a ayuna ar-ru'at saboda su suka yi wancan makiyayin ko makiyayen da suka kashe abin da suka yi musu kenan qala abu isa abu isa tirmidhi ce hadha hadithun garibun ce wannan hadisi garibun ne to abu mamaki da abu isa tirmidhi ce wannan hadisin garibi ne an gane ko wannan shi yake nuna ma al-kamala lillah an gane ko wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi hadisi ne sahihi shi sa an ka duba cikin karshen hadisin naka ya ce muslim ya kama shi muslim hadisi na 1671 ya rawaito wannan hadisin da haka ba hadisi bane garib domin aka ce hadisi garib hadisi da'ifi kenan da haka wannan kissa ta tabbata hadisi ingantacce akan ta imam muslim ya rawaito wannan hadisi la na alamu ahadan zakarahu ghayr hadha shaykh an yazid bin zura'in dalilin da shi abu isa tirmidhi yace hadisin garibi ne shine yake ga ma cewa la na alamu ahadan zakarahu ba mu san wanda ya ambaci wannan hadisin ba ghayr hadha shaykh an yazid ibn zura'i banda shi ainin wato yahya ibn ghailan yace shi kuma daga yazid ibn zura'i wa huwa ma'ana qawlihi kuma wannan yayi daidai da fadin Allah ta'ala wal juruha qisas wal juruha qisas al-ma'ida aya ta 45 وقد روي عن محمد بن سيرين الرويتو daga محمد ابن سيرين قال yace inna ma fa'ala bihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam hada annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu haka ne qabla an tanzila al-hudud kafin ayar haddi ta sauka ina fata an gane wannan shine ra'ayin wasu malaman cewa kafin haddi ya sauka shi sa annabi ya musu haka kaga kenan daga baya da haddi ya sauka to in mutun ya aikata irin wannan ta'asa haddi za a yi masa babu ma ja a fil wudu'i min ar-rih babun da yazo na sake alwala idan mutun ya fitar da iska yayi hutu qala haddathana qutaybatu wa hannadun qala haddathana waqi'un an shu'bah an suhayl bin abi salih an abihi an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين عليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي, وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول العلماء ألا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا وقال عبد الله بن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه وقال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء وهو قول الشافعي وإسحاق قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أبو عيسى الترمذي كتشوى باب ديكي مغانا أكن أساك الولاء إن إسكا تفتا يتشي قتيبة بن سعيد هناد بن سري سنزن تدسوا حديثي su kuma waki ya zantar da su hadithin daga shu'ba daga sahal ibn abi salihin daga mahaifinsa daga abi huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala yace la wudu'a illa min sautin aurihin ba a saki alwala sai in an ji sauti na fitar iska ma'ana la wudu'a wajibun la wudu'a wajibin babu alwala ta wajibi kana da damar da ka dan ji irin wannan ko ba baka ji irin wannan ba ma kana da damar ka sake alwala duk lokacin da kake so amma wanda za a ce wajibi ce ka sake waccan ta lalace to ba a sake irin wannan alwalar illa min sautin sai fa in abin da mutum ya fitar ya ji ya fita iska ce aurihin ko kuma ya ji ainihin wato wari na abin da ya fita ma'ana illa min sama'i sautin aw wujidani ra'iha sai dai mutum ya ji ƙara da yake fitar da kokwanton cewa iskan nan ba wato ta gaske ce sannan kuma sai in ya ji wari wanda wannan shi ma yana tabbatar da abin da ya ji ya fita na iskan nan gaske ne na fata an gane a ƙarƙashin wannan suka gina hukuncin alyaƙinu la ya zulu bi shak in kai alwala alwalarka tana nan har sai ka sami yaƙinin tawarware babu yanda za a yi alwalaka tabbas amma kokonto ya warware ta za mu yi sallah kawai ka dinga kokonton to alwalata ta magariba tana nan ko ba ta nan asali shine tana nan tunda kana da yakinin kayi to sai dai kuma ka sami yakinin ta warware shine ta warware ina fata an gane da yawa za ga mutum da ya dan fara kokonton ko alwalarsa tana nan ko ba ta nan kawai sai ya ce bari ya je ya sake ai al-yaqinu la yazulu bishak a karkashin wannan hadisin suka fitar da ka'ida cewa kokonto baya korar yaƙini kayi alwala yaƙini ka tabbatar bayan kayi alwala kuma ka shiga ban ɗaki ka biya bukata alwala ka tawarore yaƙini shikenan amma babu yanda za a kayi alwala yaƙini sannan kuma ka zo za ka yi wata sallah ka dinga kokwanton tana nan ko bata nan ai tana nan har sai ka samu wani yaƙinin da ya nuna bata nan ina fata an gane kamar a zo za a yi sallah ne ka dinga kokonton kayi alwala ko ba kai ba asali ba kai ba an gane ko asali ba ka da alwala da haka sai kake kokonton kayi ko ba kai ba Allah gafarta malam ba kai ba yanzu sai ka je ka daura yanzu ka daura alwala yaqini kake da shi kayi alwala to yanzu kuma sai kake kokonton tawarware Allah gafarta malam tana nan har sai ka tabbatar da bata nan ina fata an gane yawwa to shine yake cewa ala abu isa hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadithin imam ahmad da ibnu majah sun fitar da wannan hadithin yace haddathana qutaybatu qutayba ya zantar da mu wannan hadithi yace abdul aziz ibnu muhammad ya zantar da su hadithin daga suhail ibnu abi salih daga mahaifinsa daga abi huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kana ahadukum fil masjidi idan ɗayan ku yana masallaci fa wajada rihan baina aliyataihi sai ya ji iska tsakanin matse matsinsa fala ya kharuj kar ya fita daga masallaci hatta yasma'a sautan har sai ya ji ƙarar wato sauti au ya ji da rihan ko ya ji wari wannan ko kuma malamai suka ce ko kuma ya samu wata hanya da ta tabbatar masa cewa alwalarsa ta warware daga cikin hanyoyin da ake tabbatar da alwala ta warware shine a ji ƙara ko a ji wari iskar da ta tashi fita sai ta fita da ƙara ka tabbatar da cewa wannan iskar mai warware alwala ce bata fitar da sauti ba amma sai ka ji warinta ka ji fitar iska kuma sai ka ji wari wannan shi ma abu ne da zai sake tabbatar maka da cewa iskan nan da ka ji ta fita mai warwar alwala ce ina fata an gane amma baka ji ba kawai ka ji iska dai kawai ka ji kamar iska ta fita amma baka ji sautin ba baka ji warinta ba annabi ya ce duk wanda bai ji wannan ba kuma bai samu wata hanya ta uku da ta tabbatar masa da cewa alwala ce ta warware ba to ba kada ya yanke sallah sai ya ci gaba da sallah na fata an gane imam tirmidhi da ya kawo wannan hadithin bai ce komai ba bai ce sahihi bane bai ce da'ifi bane wa huwa sahihun hadithi ne sahihi akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadithin haka hadithi ne sahihi qala wa fil babi yace a cikin wannan babin an abdullahi bin zaid an samu hadithi da Abdullahi bin Zaid ya ruwaito shi ma da ma'ana irin ta wannan hadithin da muka karanta wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da wannan riwaya ta Abdullahi bin Zaid wa Ali bin Talq da kuma Ali bin Talq shi kuma ruwayarsa Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi sun fitar da ruwayar Ali bin Talq sai ruwayar Aisha ita ma tana da ruwaya wadda Imam Ahmad ya fitar da wannan ruwaya tata da الطبراني في الكبير ina fata an gane wa bin abbasin abdullahi dan abbas shi ma albazar da imam albayhaqi sun fitar da ruwayarsa wa abi sa'idin abu sa'id shi kuma abu ya'la ya fitar da ruwayarsa kala abu isa hadha hadithun hasanun sahihun duk wanda kuka na tsallake to ban samu wani wanda ya fitar da ruwayarsa bane na fata an gani hadha hadithun hasanun sahihun wa huwa qaulul ulama wannan kuma shine ra'ayin malamai shine kaulin malamai Allah yajiba alaihi alwudu cewa sake alwala bata wajaba akan mutum illa min hadathin sai fa in kari yayi yasma'u sautan da yaji sauti aw yaji durihan ko kuma yaji wari wannan shine yaƙinin da ya tabbatar masa da cewa abin da ya ji na iska ta fita daga matse matsinsa lalle mai warwar alwala ce wa qala abdullahi ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak yake cewa idza shakka fil hadathi fa innahu la yajibu alayhi al-wudu da zarar mutum ya ji kokonto game da warwarewar alwalarsa to ba wajibi bane sai ya saki alwala hatta yastayqinas tiqanan har sai ya samu tabbaci ya ƙadiru an ya halifa alaihi irin tabbacin da zai iya rantsewa a kai ma'ana irin tabbacin da an ce rantse za ka iya cewa wallahi kaza ne to kaga hatta tabbacin ma shi abdullahi bin mubarak yana ganin in ma tabbacin ba irin wanda ya yi zurfin da za ka iya rantsuwa a kai ba ne ba za ka sake alwala ba alwala ka ta warware amma kana da yaƙini cewa alwalar ta warware irin yaƙinin dan an ce rantse ta warware za ka iya rantsewa to irin wannan yaƙinin ne yake warware wa mutum alwala bayan ya yi ta an gane ko wannan kuma mutum kawai ji dai bari ya tashi shi sabunta alwala saboda lada wannan babu laifi in mutum ya yi kamar yadda muka karanta a baya nurun ala nur amma dai ta fuskar wajabcin sake alwala to sai an sami yaƙinin warwarewa ta farko وقال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء عبد الله بن المبارك سيكي تشوى إذن إسكا تفت تغبان مچي واجبين سيتا ساكي الولا wannan shi ma kaulin akwai sabanin malamai idan iska ta fita ba ta inda aka saba fita ta saba fita ba ba ta dubura ba sai ta fita ko ta zakarin namiji ko ta farjin mace to wannan malamai sun yi sabani wasu sun ce ta warware wasu sun ce ba ta warware ba dan ba nasin da ya warware ta ina fata an gane domin akwai wato wato iska da take fita daga al'auran mata wannan gaskiyar magana za ga musamman mace mai wadda take abin nan ta haihu za ga yawanci akwai su mata sun za ka ji suna dan yin tambaya suna kiranta tusa farji wannan ba ta warware alwala ba irin waccan bace wadda ake magana a kanta da kuma zaka za su suna gaya ma zaka ji sun ce maka tana yin ƙara zaka ji ƙara sosai lokacin da iska take fita wasu sun ce a kawai in mace tana tunda ta riga ta haihu a buɗe take in tana shi sa zaka ake son ta dinga matsi kafafuwanta in ta bari to wani lokaci iska ce ta gari take shiga haka in ta taru wani lokaci kuma sai ta dinga fita to suka ce wannan ba irin waccan bace ta hadasi wadda take warware alwala duk da cewa Abdullahi bin Mubarak da wasu cikin malamai suna ganin har irin wannan iskar da take fita ta gaban mace ita ma tana warware alwala wanda wannan shine kaulin Imam Shafi'i da Ishaq ibn Ishaq ibn Rahuya an gane ko amma almajiran Imam Abu Hanifa su sun tafi akan khurujin rih suka ce fitar iska minal qubuli ta gaba ba ta dubura ba la yujibul wudu'a baya bata wajabta saki alwala na fata an gane domin ba irin waccan ta kari bace wadda take kari alwala قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زن الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أهدكم lallai Allah baya karɓar sallar ɗayanku iza a hadatha in har yayi kari hatta ya tawadda a hasi ya sake alwala wani hadithi imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da shi qala abu isa hadha hadithun hasanun sahihun babu ma jaa fil wudu'i min an-nawm babin da yazo na sake alwala in mutun yayi bacci mutun yayi alwala sai bacci ya dauke shi to zai sake alwala wace irin wani irin bacci ne yake warware alwala kun san a malikiya sun kasa shi kashi kashi ko akwai thaqilun akwai thaqilun dawilun yanqudul wudu'a akwai dawilun khafifun yanqudul wudu'a akwai khafifun a dawiya wato thaqilun yanqudul wudu'a ko akwai kuma khafifun sannan kuma qasirun yustahabbu minhu alwudu' wajen guda hudu suka kasa su ko suka ce to shine anan shi ma zamu tattauna shin kowane irin bacci ne yake warwarewa mutum alwala ko kuma akwai irin zurfin da in bacci ya kai yake warwarewa mutum alwala qala haddathana isma'il ibn musa kufiyun wa hannadun wa muhammadu wa muhammad ibn ibn ubayd al-muharibi al-ma'na wahid قالوا حدثنا عبد السلام ابن حرب الملائي عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى أو نفق ثم قام يصلي فقلت يا رسول الله إنك قد نمت قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله قال أبو عيسى وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن قال وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وسمعت صالح بن عبد الله يقول سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال لا وضوء عليه قال أبو عيسى وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي أروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا, أبا الآلية ولم يرفعه واختلف العلماء في الوضوء من النوم فرأى أكثرهم ألا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد قال وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول إسحاق وقال الشافعي من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء أنقانيكو أبو عيسى الترمذي كتوى إسماعيل ابن موسى كوفي يازن تدسوا أن حديث Hannad da Muhammad ibn Ubaidin al-Muharibi ya zantar da shi wannan hadithi al-ma'ana wahid me yake nufi da al-ma'ana wahid ahadithu Isma'il wa Hannad wa Muhammad wahidun fi al-faziha wato hadisin duk guda ɗaya ne a lafuzan gaba ɗaya shine al-ma'ana wahid qalu dukansu dan haka duk ma'anar hadisin nasu ma'anar lafuzan duk iri ɗaya ne sai suka ce haddathana Abdus Salam ibn harbin al-mula'i shi kuma yace an abi khalid al-dalani daga wato abu khalid al-dalani shi kuma daga katada daga abul aliya abul aliya shi kuma daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas yake cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam nama abdullahi dan abbas yace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bacci wa huwa sajidun yana halin sujada hatta ghabba aw nafakha har ya yi munshari duk a cikin baccin ya yi munshari sun maƙama yusalli sannan ya tashi ya ci gaba da sallah fakultu sai na ce ya rasulallah in ji abdullahi dan abbas na ce ya ma'aikin allah in naka kad nimta in ce naga kayi bacci kuma fa qala innal wudu'a la yajibu sai ce wa man sai ce abdullahi dan abbas ai ita alwala ba ta wajaba sake ta illa alaman nama muddaji'an sai fa wanda yayi bacci a kashin gide in dai mutum ya dan tuntsira mazaunansa sun rabu da ƙasa to wannan shine in yayi bacci a irin wannan yanayin alwalarsa ta warware fa innahu idza daja'a domin idan mutum ya dan kashin gida istarkhat mafasiluhu wai duk gabobin sa sai su saki to in gabobi suka saki a daidai wannan lokacin akwai yuwar iska ta kwace masa bai sani ba kamar yadda akwai hadithin al-ainu wika'us sahi fa idza namat al-aynan istalaqal wika duk da cewa hadisi ne wanda yake akwai rauni ibn hajar ya kawo shi a cikin bulugul maram wai ido shine madaurin dubura al-aynu wika usahi ido shine madaurin dubura da haka in mutum idan sa biyu to yana kiyaye mai ke faruwa a duburarsa in iska ta fita ya sani in bata fita ba ya sani saboda idan sa biyu fa idza namat al-aynan wai da idanu sun yi bacci istadlaqal wika madauri ya kwanci anything can happen an gane ko eh wannan hadisin da'ifi ne wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bacci yayi munshari kuma ya tashi ya ci gaba da sallah yace la ba a saki alwala sai an yi bacci a kashin gida hadisi ne da'ifi an gane ko saboda tafarrada bihi wa tafarrada bihi abi khalid ad-dalani abi khalid addalani shi kadai ya kadaita da wannan ruwayar wa ankara jami'u a'immatul hadith kuma wannan hadisin nasa gaba ɗaya malaman hadisi sun yi inkarin sa haka hadisi ne da'ifi qala abu isa abu isa yake cewa abu khalid abu khalid addalani dinnan isbuhu yazid ibn abdurrahman wa qala wa fil babi a cikin wannan babi an samu hadisi an aisha wanda ibn majah ya fitar da ruwayar na aisha wa ibn mas'udin da ibn mas'ud shi ma ibn majah ya fitar da ruwayar ibn mas'ud wa abi huraira da imam abu huraira shi kuma imam al-baihaqi ya fitar da ruwayarsa qala haddathna muhammad bin bashar haddathana yahya ibn sa'id an shu'ba an qatada an anas an anas ibn malik radiyallahu an daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda ya ce kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yatana yanamuna ya ce sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun kasance suna yin bacci sun ya ƙumuna sannan su tashi fayu salluna su yi salla wala ya tawadda'una ba sa sake alwala an gane ko? ala abu isa abu isa turmidi kice haza hadithun hasanun sahihun to wannan yana alamta cewa bacci kowane iri baya warware alwala kenan domin an ce suna yin bacci a wata ruwaya ibnu hajar ya kawo ta har ma zaka dinga jin munshari zaka suna gingida kansu haka suna yin bacci har mutum yana bacci yana girgida kansa haka kuma zaka dinga jin sautin munshari sannan a tare da sallar isha kuma kowa ya tashi a ci gaba da sallah ina fata an gane wannan shi sa malaman fiqihu kaman malikiya suka suka ce kawai shi baccin ana gane yayi zurfi ne kaman mai iziya cewa in kana jin wanda ya zo wucewa da wanda ya dawo kana jin haka duk da gashi bacci kake amma an zo an wuce duk da baka san waye ya wuce ba ka san an wuce in an dawo kana jin an dawo to in alwalaka tana nan an gane ko amma kana kana yi aka zo aka wuce baka san an wuce ba an dawo baka san an dawo to bacci yayi nauyi ko kuma akwai wani abu haka haka a hannunka kaga kararrabi ya fadi a to bacci yayi nauyi an gane ko amma wani za ga abin sai ya dan tafi da shi lo ya ki sakin abin kaga da yana sanar da cewa akwai wani abu a hannunsa amma har ya saki wannan abin da yake hannunsa ya nuna cewa baccin da yake ya fara ya fara yawa abdullahi kaman sayyidina umar da wasu cikin malamai suka ce in dai akan mazaunan mutum yake to koda yayi munshari koda ya dade yana yi in dai akan mazaunansa yake alwalarsa tana nan amma da zarar mutum baccin ya kai ya je bala ya dan gincira haka to da ya dan tuntsira din nan to alwala ta tafi ina fata an gane qala abu isa abu isa tirmidhi ke cewa hadha hadithun hasanun sahihun qala wa sami'tu salih ibn abdullah yace naji salih ibn abdullah ibn zakawan al-bahili kenan yaqulu yana cewa sami'tu abdullah ibn al-mubarak yace naji abdullah ibn al-mubarak yana cewa amma na maƙa'idan game da hukuncin wanda ya yi bacci ƙa'idan a zaune mu'utamidan kuma a jingine faƙala lawo zuwa alaihi ya ce babu sake alwala a kansa tun da akan mazaunansa yake kaga ba a yi la'akari da minti nawa yayi yana wannan baccin ba yayi nauyi bai ba in dai akan mazaunansa yake abdullahi ibn mubarak ya ce alwalarsa tana nan qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa wa qad rawa hadith ibn abbasin a sa'id ibn abi aruba yace sa'id ibn abi aruba ya rawaito wannan hadisi na abdullahi dan abbas an katada daga katada an ibn abbas daga abdullahi dan abbas qaulahu fadin sa walam yadhkur fihi abul aliya sannan bai ambaci abul aliya a cikin wannan ruwaya ba walam yarfa'ahu kuma bai daukaka hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba waqtalafa al ulama malamai sun yi sabani fil wudu'i minan nawm game da hukuncin sake alwala in mutun yayi bacci fara'a aktaruhum mafi yawan malamai suna ganin Allah ya jiba alaihi alwudu ba wajibi bane sake alwala akan mai bacci idza nama qa'idan inda yayi baccin a zaune a zaune yake akan mazaunansa aw qa'iman ko yayi bacci a tsaye hatta ya nama mudaji'an suka ce alwala ba za ta warware ba har sai in yayi baccin a kashin gide wabihi ya kula thauri wannan shine abin da sufyan thauri yake bada fatawa akai wa ibn al-mubarak wa ahmad da ibn al-mubarak da ahmad ibn hanbal kuma dukkaninsu sun yi hujja da hadithin abdullah ibn abbas al-madhkur wanda aka ambata wa qala ash-shafi'i imam ash-shafi'i yake cewa man nama qa'idan duk wanda ya bacci a zaune fara'a ru'ya yayi mafarki a hakan ma'ana gashi a zaune yake amma har baccin yayi nauyin da yayi mafarki an gane ko to wa qala ba'dhum afwan naga gurin wa qala ba'dhum idza nama wani daga cikin malamai shi kuma yace idza nama idan mutun yayi bacci hatta quliba ala aqalihi har baccin yayi galaba akan hankalinsa bai san bai zama baya kiyaye me yake faruwa an gane ko wajaba alaihi alwudu wato alwala tana wajaba akan sa in dai har mutum ya zamanto guliba ala akalihi an rinjaye shi akan hankalinsa ba zai iya inda zai farka ka ce me ya faru ba zai iya gaya maka ga abin da ya faru ba to wannan ya nuna cewa bacci yayi nauyi wa bihi yaqulu ishaq wannan shine ra'ayin ishaq bin rahuya wato cewa in mutum baccin ya kai ta yanda hankalinsa ya bar ya bar jikinsa to wannan alwala ta warware wa qala shafi'i imamu shafi'i yace man nama qa'idan wanda ya bacci a zaunan fara aro ya sai mafarki yayi mafarkin gashi ya je wani guri ko yayi mafarkin wani abu haka a cikin baccin dai yayi wannan mafarkin aw zalad maq'adatuhu ko mazaunansa suka gauce suka goce li wasanin naumi saboda farkon bacci shine wasanin naumi ai awwalin naum kenan farkon baccin sa kawai sai gashi har mazaunansa sun dan gincira ya dan daga to yace fa alaihi alwudu wajibi ne ya sake alwala da kaga dukkanin malaman sun yarda cewa bacci yana warware alwala amma wane mikidari ne na bacci ke warware alwala to anan ne malamai suke ta wannan tattaunawa dan su fitan maka sauƙaƙa maka hukunci ya tabbata cewa alwala tana warwarewa in an yi bacci amma wani irin bacci ne ke warware alwala to duk kaga ana gaya maka cewa baccin da yayi nauyi yayi zurfi wannan shine yake warware alwala amma bacci wanda yake ba mai nauyi ba wannan baya warware alwala wallahu ta'ala a'lam abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum